sirar ce an datal a kan inda ke fara ba bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rabbul rahmatil lil alamin nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in babul masih babun fil mazhi wa gairu ko babu na hudu ne bismillahir rahmanir rahim al-imam yake cewa babun fil mazhi wa gairu babun da ke bayanin mazi da wani shi hadisi na 25 an ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah ya rada shi yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi fastahayatu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kumyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin shi limakani ibn tihimini saboda matsayin diye shi a wajena diye shi mata ali ibn abi talib sai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sirikin shi ne ba zai zo mishi da irin wannan tambayar ba fa amartul miqdad bin al-aswad sai na umarci miqdad bin al-aswad fa sa'alahu sai tambayo mini shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam gisilu zakarahu ya wanke gaban shi wai tawadda yayi arwalla walil bukhari daga bukhari ce tawadda kai arwalla wa gisil zakaraka ka wanke gabanka wali muslim arwaya muslim yace tawadda kai arwalla wanda farjaka kai yayyahi ga farjinka shine ma'anar da ruwaya ta baya ta fassara shine wankewa yayyahi nan da ma'anar wankewa hadisi na 26 daga Ubad ibn Tamim daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu kala yake cewa shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam rajulul ladzi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salah an kai kuka shine ma'anar shukiya an kai kuka ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu gami da mutanen da yukhayyalu ilayhi ake sa mashi a cikin kanshi annahu yajidu shay'a cewa shi ya samu wani abu fi salati cikin sallah warwarewa arwalla yana cikin sallah tunani ya zo mishi cewa ko iska ta huta ko yayi bawali ko yayi kaza to in ya ji wannan yana cikin sallah fa qala sai annabi ce la yansarif kada ya tahiye shi hatta ya sama sautan har sai ya ji sauti na iska au ya ji dirihan ko ya ji wari na iskar da ya samu tabbas saboda arwallar shi yana da tabbas in yana da arwalla dan wannan shakkun ba zai sa ya cire sallar shi ba hadisi na 27 an ummu qais bint mihsin al-asdiya annaha atat bibin laha sagirin tazo da dan ta dan karami lam ya'kul da'am bai isa cin abinci ba ma'ana nono yake sha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi sai annabi ya zamanar da shi a bisa cinye shi fabala ala saubihi sai yayi bawali akan tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam fada abi ma'in sai yace a kawo mushi ruwa fana dahahu ala saubihi yayyahi akan tuhashi walam yagsilhu bai wanke shi ba kenan anan malamai suka ce idan yaro karami ne bai isa ba cin abinci kuma da namiji ne bawalin shi yayyahi kadai yana wadatarwa wa an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyin cewa annabi sallallahu alaihi an zo mishi da wani yaro fa bala ala saubihi sai yayi bawli akan tuhashi fada abi ma'in sai annabi ya ce a kawo mishi ruwa fa atba'ahu iyahu ya bibiye shi da shi ma'ana ya bibiyi bawalin nan da ruwan nan wali muslimin a ruwaya muslimin ce fa atba'ahu bawlahu ya bibiyi bawalin da ruwan walam ya gasilhu bai wanke ba kenan yayyahi ya wadatar da yake yaron namiji ne kuma bai kai ba cin abinci sabanin in mace ce in yarinya ce karama ko da tana shan nono ne bawalinta sai an wanke an anas bin malik radiyallahu anhu kale yake cewa ja'a arabiyun wani ba kauye ya zo fa bala fi da'ifatil masjidi sai yayi bawali a gehen masallaci daga ciki fazajarahu nasu sai mutane suka mishi tsawa fana hahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane su dan saboda yayi busa jahilci ne ba da gangan bane ko dan wulakanta masallaci falamma qada baulahu yayin da ya gama bawalin shi amara annabi sallallahu alaihi bi zanubin min ma'in sai annabi sallallahu alaihi ya ce a kawo mishi da guga na ruwa azzanubu shine guga in yana cike da ruwa sai in yana cikin kuma ba komai cikin shi a kira shi da addalu fa adala dalwahu dan babu ruwa a ciki Allah ya kira shi da addalu fa uhriqa alaihi sai aka zuba mishi a ciki aka zuba a ciki asijil kuma yana daukan da ruwan ko ba ruwa ana kiran shi da asijil an abi hurairah radiyallahu anhu kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfidratu khamsun tsarki guda biyar ne ma'ana wannan abubuwan guda biyar suna daga cikin tsarki ba wai su kadai ne tsarkin ba alkhitanu yin kaciya wal istihdadu da aske gashin gaba wa qasu sharibi da yanke gashin wannan gashin baki wa taqlimul azfar da yanke farce wa natfil ibdi da tsige gashin hamata wannan guda biyar kin suna daga cikin tsarki ga namiji da mace ga baki daya babul gusul min janaba babu da ke bayanin wankan janaba hadisi na 31 an abi hurairah radiyallahu anhu amso daga abi hurairah Allah ya da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam lakiyahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi fi ba'd durqil madina cikin wasu daga hanyoyi na madina wa huwa junubun yana da janaba abu hurairan shi yake da janaba kala sai ce fan khanastu minhu sai na boye ga annabi sallallahu alaihi wasallam fan khanasa min sharril waswas al khannas al khannas mai boyewa mai yawan buya fan khanastu minhu kalma daga gare shi ne sai na boye fa zahabtu sai na tahi fakta salatu na yi wanka sun majitu sannan sai na komo faƙala sai ce aina kunta ya abu huraira ina ka shiga ya kai abu huraira da na ganka kuma na ga kaɓace ƙala sai ce kuntu junuban na kasance mai janaba fakarihitu an ujalisa ka sai nake in zamana da kai wa ana ala gairi dahara ba tare da ina tare da tsarki ba saboda girmamawa ga annabi sallallahu ya ga bai kamata ba ya zamana tare da shi yana cikin janaba faƙala ya ce subhanallah abin mamaki innal muslim lalle shi musulmi a wata ruwa ce innal mumina la yanjisu bai najasa dan kana tare da najasa ba yake nuna ba cewa kai kin gaba ɗayan ka najasa ne ba an zamana da kai ba an Aisha ta radiyallahu anha amsu daga Aisha Allah rada ta kala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasala min aljanaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi nihin wankan janaba ga sale dai sai ya wanke hannuwan shi summa tawadda'a wudu'ahu li salah sannan sai ya arwalla irin arwalla ta sallah summa yagtasilu sannan sai yayi wanka summa yukhayyilu bi yadayhi sha'arahu ma'ana summa yukhallilu sha'arahu bi yadayhi sannan ya hetse gashin kanshi da hannuwan shi ya sa hannuwan shi ya hetse gashin kanshi hatta iza zanna har sai ya tabbatar zanna bi ma'ana ta haƙƙaƙa sai ya tabbatar annahu qad arwa basharatahu cewa ya kosar da fatar jikin shi da ruwa basharatahu a ishmawi mun gani cikin gemu yace tazharul basharata tahatahu wanda gashi yana bayyana a kalkashin fata fata jiki ta ke cima albashara a fadar ma'u alaihi sai ya kwararo da ruwa salasa marratin haso uku sun magasala sa'ira jasadi sannan sai ya wanke sauran jikin shi wannan siffa ce ta wanka na annabi alaihi salatu wasalam wa kanat taqulu ta kasance tana cewa kuntu aktasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin na kasance ina wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makayi guda nagtarifu minhu jami'an muna kwalfar ruwa ga baki daya an maimuna bint al-haris an so daga maimuna bint al-haris radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace wada'atu li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janaba na ajiye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan janaba wadu bi fatahil wawu shine ruwan da ake wanka da shi yace fatace fa akfa bi yaminihi ala yasari fa akfa sai kwamfato biyaminihi da dama shi ala ya sarihi akan hagum in shi ma'ana ya kwalho ruwa da dama ya zuba ma hagum marratayn so biyu aw salatan ko so uku summa gasala farjahu sannan ya wanke gaban shi summa daraba yadahu bil ardi sannan ya bugi hannun shi da ƙasa awil ha'id ko katanga marratayn so biyu inda ya wanke kazamtar da ke jikin shi kuma kai fara zuba jikin shi sai ya wanke hannun aw salasan ko so uku sun mata madan wasanni kurkura baki wasan shaka shaka ruwa ga sala wajhahu ya wanke huskar shi wa zira'ihi da zira'in shi summa afada ala ra'si lama summa afada lama'a ala ra'si sannan ya kwarara ruwa a bisa kan shi summa ga sala sa'ira jasiri sannan ya wanke sauran jikin shi summa tanaha sannan ya koma hura fa gasala rijlaihi ya wanke kafahuwan shi ƙara take cewa kenan saboda nan gurin wanke kafahuwa a ƙarshe saboda gurin cabo ne ya bata kawahu sai ya koma hura ya wanke su qala take cewa fa ataituhu bi kharqatin sai na zo mishi da kyalle falam yuridha bi nuhaci wannan kyallen ba faja'ala yanfudul ma bi yadayhi sai fara yana kakkabe ruwa da hannuwan shi nan sai malamai suka ce wanka inna ibada ne mustahabbi ne mustahabbi ne kai ya goge shi da kyalle ko wani sarbeti ya kakkabe shi da hannun shi an abdullahi ibn umar anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kare yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah a yarqudu ahaduna huwa junubun shin ɗayan mu zai iya yin barci yana da janaba kala na'am sai annabi ya ce eh zai iya idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi arwalla falyarqudu huwa junubun yayi wanka yana da yayi barcin shi yana da janaba babu lahi وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تكي جاءت أم سليم أم سليم تازو امرأة أبي طلحة مات أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم zuwa ga annabi sallallahu faƙalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min alhaqi Allah bai jin kumiyar gaskiya ta yi wannan shinhudar saboda abin da zata ambata fa hal alal mar'atu min gusulin idza hiya ihtamalat shin mace akwai wanka akan ta idan ta yi maholki fa qala rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu yake cewa na'am idza ra'atil ma idza hiya ra'atil ma idan ta ga ruwa idan ta ga mani ya fito tare da ita ta yi mahalki za ta yi wanka irin namiji an aisha ta radiyallahu anha kala take ce ya shigo shigo da ba shi kujera ko an aisha ta radiyallahu anha kala take cewa kuntu aghsilu janaba na kasance ina wanke janaba min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kharuju ila salati sai ya huta zuwa sallah wa inna buqa alma'i lalle gurbin ruwan fi saubihi a cikin tuhashi bata ma bushe ba wa fi labzin li muslim a wani lafazi na muslim ta ce laqad kuntu afurquhu min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan na kasance ina kankare shi daga tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam kankarewa ma'ana shi mani fa yusalli fihi sai yayi sallah a cikin shi an abi hurairah radiyallahu anha ke cewa iza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan namiji ya zamna tsakanin gabbanta guda hudu ma'ana hannuwanta biyu da kafafunta guda biyu sun majahada ha sannan ya wahalar da ita faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba yana nihin saduwa kuma matukar an saduwan kaya zama wajibi wa fi lafazin limusun a lafazin musulmi ce wa illam yunzil koda bai hutar da mani ba wa an abi ja'far muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali radiyallahu anhu ma annahu kana annahu huwa wa abuhu shi da shi da baban shi sun kasance inda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu inda hu qaumun a wajen sa ko su mutane fasaluhu anil gusli sai suka tambaye shi game da wanka faqala sai ce ya kafi ka sa'un tiya ɗaya ta ishe ka ta wadatar maka faqala rajulun sai wani mutum ya ce ma ya kafi ni bai ya wadatar da ni faqala Jabir sai Jabir yake cewa kana ya kafi man huwa awfa minka sha'ran tiyan nan tana wadatar wanda ya hika gashi wa khairan minka kuma ya hika alkhairi shine annabi sallallahu alaihi ya hika gashin kanshi ya hika yawa dan annabi mun sani mutum ne mai barin gashin kanshi ya taru har yana sabkowa ƙasa yuridu rasulullah sallallahu alaihi yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa ammana fi saubin sannan ya mana limanci cikin wata tuha wa fi lafzin a wani lafazi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yufrigu ma'a ala ra'sihi yana zubo da ruwa akan shi salasan so uku qala radiyallahu anhu Allah rada shi yace الرجل الذي قال ما يكفيني متنن nan da yace ruwan tiya bata isa shi huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa abuhu Muhammad ibn al-Hanafiya baban shi shine Muhammad ibn al-Hanafiya yace babu tayammum babu na shida babu na tayammum daga imran ibn husayn radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya ga wani mutum mu'tazilan ya koma hura lam yusalli fil qaumi bai salla tare da mutane ba fa qala sai ce ya fulani ya kai wani ma mana aka an tusalli fil qaumi ya hana ka kai salla da mutane fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah asabatni janabatun janaba ta same ni wala ma kuma babu ruwa faƙara sai annabi ya ce mishi sallallahu ya alaika bi sa'id na hore ka da guri mai kyau fa innahu yakfika ya wadatar maka ba sai kai wanka ba kenan aro taimama wadda zata dauke hajjana ba kafin ka samu ruwa ana ammar ibn yasir radiyallahu anhu qala yake cewa ba asanin nabi sallallahu alaihi fi hajatin annabi sallallahu ya aike ni cikin wata bukata shi fa ajnabta sai na yi janaba falam ajidil ma ban samu ruwa ba fatamarragtu fi sa'idi sai na durmiya cikin ƙasa kamata marar guda ba kamar yadda dabba take durmiya cikin ƙasa sun ma ataitun nabi sallam nan da tunanin shi ne yana tunanin tunda yana da janaba wanka zai yi da ƙasa sun ma ataitun nabi sallam sannan zuma annabi sallam fa zakartu zalika lahu na ambata mishi haka fa qala sai ce inna ma yakfika ya wadatar maka an taqula bi yadayka haka zaka aikata haka da hannuwanka taqula bi ma'ana taf'ala an taf'ala bi yadayka haka zaka aikata haka da hannuwanka ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب الأرض بيديه sannan ya bugi ƙasa da hannuwan shi darbatan wahida bugu ɗaya summa masaha shimala ala yamin sannan ya shahi dama a bisa hagun wa zahira kafaihi da zahirin tafuffukan shi wa wajhahu da huskar shi ya shaha ya koya mishi yadda ake taimama an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa auditu khamsan an banu abubuwa guda biyar lam yudahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a ba ma wani ba daga cikin annabawa gabanina nusirtu bin ru'bi an taimake ni da razani masiratu shahar tahiya ta wata guda wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran an sanya mani ƙasa ta zama na masallaci ne kuma guri ne mai tsarki fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salah duk wani mutum daga cikin al'umma ta wanda sallah ta riske shi fali salli sai yayi sallah wa uhillat li al-ganaim an halitta min maganim an halitta min ganima wa lam tahilla li ahadin qabli ba ta halitta ga wani gabani na ba wa uditu shafa'a an bani ceto wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam anan ash-shafa'atul kubra yake nihi ta aje ayi sakamako ayi hisabi wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yub'asu ila qaumihi khassa annabi ya kasance ana turo shi zuwa ga mutanen shi kadai annabawan da suka gabace ni wa bi usta ila nasu amma an aiko ni zuwa ga mutane gabaki daya nan da yace nusirtu bir rubu an taimake ni da razini masirata shahar tahiyya ta wata guda kahuran da zai kai ma farmaki zai kai musu yaki tsakanin shi da su tahiyya ta wata guda suke shiga razani da hurgici shine ma'anar an taimake ni da razani babi na bakwai babul haidu baban haila ana aisha radiyallahu anha anna fatimata binta abi hubaish fatima binta abi hubaish sa'alat annabi sallallahu alaihi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam faqala take cewa inni ustahadu ni na kasance ina mai istihara fala adhuru ban na tsarki ba haila ba istihara afa ada'u salata shin zan bar sallah qala sai ce la a'a ba zaki bar sallah ba inna zalika irqun wannan jijiya ce jini daga ya wuce kwanukan shi abin da yayi gaba ya zama na cuta walakin da'i salata sai dai ki bar sallah qadar al-ayyam allati kunta tahidina fiha daidai gwargwadon kwanukan da kike yin haila a cikin su a da sun magtasili sannan ki yi wanka wa salli ki sallah in can da kwana bakwai kike yi yanzu da ta zo sai jinin ya ki tsayawa ya wuce to daga ta wuce kwana bakwai kin nan sai ki yi wankan ki ki ci gaba da sallah ko da bai tsaya ba ya zama na cuta in kina da kwanukan wannan wadda ta kasance mumayyiza ce tana bambancewa tsakanin kwanukan jininta da wanda ba na jinin ba wa fi ruwayatun a wata ruwaya wa laysat bil haida ba haila ba ce fa iza aqbalat al haida idan haila ta zo faturki salati fiya ki bar sallah a ciki fa iza zahaba qadruha idan gwargwadon kwanukan ta tahi fagsili an kiddam sai ki wanke jini wa salli ki sallah an aisha radiyallahu anha anna ummu habiba cewa ummu habiba ustuhida saba'a sinina ta istihara wata shekara bakwai shekara bakwai jini yana zuba bai tsaya ba fasa'alatu rasulullah sallallahu alaihi an zalika ta tambaye annabi da haka cewa dukkan wannan shekara bakwai sallar zata bari fa amaraha an taktasila sai ya umarce ta ta yi wanka fa qala sai ce haza irqum wannan jijiya ce jijiya ce wadda ake ce ma al'azil in ta samu matsala jinin yake kin tsayawa fa kana taktasila li kulli sala sai ta kasance tana yin wanka a kowace sallah shaidan ya kasance a cikin kowace ibada kowane tsari yana kokarin sayo kanshi mace lokacin da take cikin jini in jinin ya kare wannan jijiyar da ya san ita ce in ta samu matsala jini yake kin tsayawa sai shaidan ya shiga tunda ya jiri mini bin adam majarar dam yana gudana magudanar jini sai ya je ya taba wannan jijiyar dan ya rikita mata sha'aninta ta yi tunanin cewa har yanzu tana cikin jini ta yin sallah an aisha ta radiyallahu anha kala take cewa kuntu aktasiru ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidun kilana junubun na kasance da ni da annabi sallallahu alaihi muna wanka a makayi guda dukkan mu muna da janaba tace wa kana ya amuruni fa attaziru ya kasance yana umarta ta in sanya gyabto na fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'id ina mai haila wa kana ya kharuju yukhriju ra'sahu ilayya ya kasance yana huddo mini kanshi wa huwa mu'takifun yana mai itikafi fa'agasiluhu sai in wanke shi wa ana haida ina mai haida ana aisha ta radiyallahu anha kala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri annabi sallallahu alaihi ya kasance yana kishin gida a bisa cinya ta wa ana haida ina mai haila duka wannan yake nuna ba a hana ba mu'amala da mai haila kawai kusantar ta aka hana fa ya qara'ul qur'ana sai karanta alqur'ani can ba fi hijri mun karanta a cikin wannan aka azama annabi sallallahu alaihi wasallam asabi fi hijrihi an mu'azata binta abdullahi kala take cewa sa'altu aisha radiyallahu anha fa qultu na tambayi aisha Allah rada ita sai nace ma balul haid ta qadi sawma wala ta qadi sala me yasa mai haila take rama azumi ba ta rama sallah fa kala sai tace a haruriyatin ance shin ke ba haruriya ce ma'ana ke ba mu'tazila ce yan mu'tazila su ne suke yawan tambayoyi da bincike a cikin sha'anin shari'a fakultu sai na ce ana kiran yan mu'tazila haruriya saboda harura in guri ne a can suka bayyana ake nasaba su ga can fakultu sai na ce lastu bi haruriya ni ba ba haruriya ba ce ba na ba ba mu'tazila ba ce walakin ni as'alu sai dai ina tambaya faqala sai ta ce kana yusibuna zalika hakan kin ya kasance yana samun mu fani umaru bi kaza mu ana umartar mu da mu rama azumin kadai wala ni umaru bi kaza sala ba a umartar mu da rama sallah amma cewa me yasa hakan in ake ba a rama sallah sai azumi wannan shari'a bata gaya mu ba amma malamai sun faɗi hikimar da ta sa ake rama azumi ba a rama sallah sallah wani abu ne wanda kullum yake karraruwa sau biyar in aka aza mata ta rama da in ta gama jini aiki ne ba karami ba amma azumi daga shekara sai shekara bai wuce sau ɗaya ba tara masu ɗaya ba a cikin shekara ya gaba sai a tashi kitabu salati